نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام
يومنا شابير قوة جماد الآخرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم تبدا لديه حدود أربعين شدة wanda ya dace da sha shidda ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin jala'ul afham bi fadli salati wa salami ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khairil anam wannan shine karatun mu na 19 ne ko malam yace wakila a wata magana ta malaman larabci aka ce zidatil mimu an ƙara mimun ne للتعظيم domin girmamawa wa tafhim da ƙarin girmamawa da ta'zim da tafhim duk ma'anar su da kuna ganewa ko ma'ana wannan mimu ta Allahumma mimin da ke ƙarshen Allahumma an yi ƙarin ta ne saboda girmamawa saboda ƙarin girmama Allah muna ganewa ka ziyadatiha kaman ƙarin da ake yi ma mimun fi zurqum zurqum ana baki kirin shine zurqum zurq shine baki to tunda an ƙara mimin ya zama tomi irin li shadidi zurqa ga wanda yake da tsananin baki zurqatu shine mi wa nashurum yawmal qiyamati yawma idin zurqa zurqu kenan sune baki kirin asalin zurqu bula kenan kuna gane ku bula nau'in bula shi yake ce ma zurqu da larabci al aswad shine shine baki amma laraba suna ce ma wanda bakin shi yayi kwarai sai su ce mai azraq bila saboda tsananin mi tsananin bakin sai su kira shi da sunan bila to ana cewa zurqum li shadidi zurqa ga wanda yake da tsananin baki wabnumin kuma kaman kalmar ibnumin fil ibn a cikin da sai a ce ibnumin ana nufin ɗani babba ɗani mai girma amma asalin kalmar al-ibn ce ya ƙara mata mimu a ce ibnu min kuna ganewa malam ya ce wa hadal qawlu wannan maganan sahihun magana ce ingantacciya abinda waɗannan suka faɗa cewa an ƙara mimun ne a cikin Allahumma domin girmamawa da kambamawa walakin sai dai yahtaju yana bukata ila tatimma ya zuwa i da magana ɗin abinda suka faɗa bai yi da cika ba amma dai magana ta yi wa ƙa'iluhu wanda ya faɗi wannan magana lahaba ya diba ya ga ma'anan sahihan ma'ana ingantacciya ita ce ya diba a cikin kalmar Allahumma ɗin labudda min bayanihi wanda babu makawa daga bayanin wannan ma'ana ingantacciya din da ya duba kuna ganewa wa huwa shine annal mima ita mim tadullu tana yin nuni alal jam'i akan hadawa wa taqtadihi kuma tana hukunta hadawa wa makhrajuha kuma wurin da mimin ke fitawa a cikin bakinka ya ƙatabi zalika ya ƙunshi haka so da mimin ina ne take fitawa a tsakanin lebobi mi mim sai a kun fadanta sai an haɗe ɗabba guda biyu mi mi mi mi ba da an dance ba mi kawai sai da ce mi da sun haɗu sai su rabu mi ma mu muna ganewa ko wa hada malam yace wannan muttaridun mai tafiya ne ko ina mai tabbata ne ko ina ala asli akan aslin man athbata al munasabata wanda ya tabbatar da dacewa da alaka bainal lafzi wal ma'na tsakanin faɗa da kuma ma'ana tsakanin kalma da ma'ana tsakanin lafazi da ma'ana kama huwa mazhabu asatinil arabiyya kamar yadda yake shine mazhabin wato manya-manyan malaman larabci shugabannin larabci shine asatin wa aqada lahu kuma ya kulla mashi abul fathi abul fatih ibn jinni wanda yake ce mai ibn jinni ya kulla ma alakar da ke tsakanin lafazi da ma'ana baban ma'ana yayi wani babi cikin littafin shi fil khasa'is sunan littafin kenan al khasa'is in tsohon littattafan da aka rubuta da dadewa ya ba shekara dubu baya da rubutawa tsohon littafi ne to a cikin wannan littafi na shi na al khasa'is a ya kulla babi yayi babi wanda yake magana alakar da ke tsakanin lafazi da ma'ana suna tafiya tare wa zakara wa zakarahu an sibawahi kuma ya ambaci wannan mas'ala din cewa daga sibawahi haka sibawahi ya faɗa wasadalla alaihi kuma ya kafa dalili akan shi bi anwa'in da nau'i nau'i min tanasubil lafzi wal ma'ana na yi na yi alaƙar lafazi da ma'ana ya kawo su ya kawo nau'i nau'i ya kawo misalansu da dama waɗanda suke nuna alaƙa tsakanin mai lafazi da ma'ana muna ganewa ko in makala sa'an nan ya ce walaƙad kuntu shi ibn jinni yake faɗin haka ibn jinni hakika na kasance burhatan wani zamani yaridu alayya lafhu lafazi yana gangaro mana a cikin zuciyata la alamu mawdu'ahu ban san ina ne za na aza shi ba ana ban san cikin wani babi zan dora shi ba amma sai in ji lafazi ga yana ta mana yawo cikin zuciya ban san wani babi za na dora shi ba wa akhudhu ma'anahu sai in dauki ma'anarsa min quwwati lafzihi saboda karfin lafazin shi wa munasabatu tilkal huruf da kuma alakar da ke akwai tsakanin waɗannan harfa lidalikal ma'ana ga wannan ma'ana din hatta harfa sai mutum ya kalli harfa yanzu ba ga mimin ba an kalle ta tana nuni akan jam'i to hatta harfan kana kallon ma'anan harfa din kafin ma ka kalli ma'anan kalma din harfa kowane harafi alif yana da ma'ana lamun tana da ma'ana kowane daga inda yake hitawa daga nan za ka hararo ma'anar shi ina ganewa ku? to yace haka wa munasabata da kuma ina kallon munasaban tilkal huruf waɗannan harufa li zalikal ma'ana ga wannan ma'ana din thumma aktashifuhu ko thumma akshifuhu ko sannan kuma in gano shi fa ajiduhu sai in same shi kama fahimtuhu kamar yadda na fahimce shi au qariban minhu ko kuma in same shi kusa ga yadda na fahimce shi. Fa hakaitu ya ce sai na kawo labari na hakaitu bi shaikhul islam da shehu ma'ana mai littafin ke wannan magana ibn al-qayyim ya ce sai na hakaitu mai shaikhul islam ibn taymiya hada wannan magana an ibn jinni daga malam dan jinni fa qala sai ibn taymiya ya ce wa ana nima kathiran ma yajri li zalika so da yawa wannan yake gudana gare ni nima nima sai in samu lafuza da yawa sai in rasa ina ne zan dora su thumma zakara li faslan aziman naf'i sa'annan sai ya ambata mani wani fasli wanda yake da girman amfani bitanasubi a cikin alaka da dangantakar da ke akwai bainal lafzi wal ma'ana tsakanin lafazi da ma'ana wa munasabat al harakat da kuma dangantakar da ke tsakanin wasulla hatta wasali dalaman saboda wato tsananin ƙwarewa ga larabci hatta wasulla suna kallon fataha da bamma da kasra waɗannan harfan ba banza ba ka kira su da waɗannan sunayen ba duk saboda wasu abubuwa muna ganewa ko liman liman al-lafz ga ma'anar lafazin wa annahum fil ghalibi cewa lalle su malamai a galibi yaj'aluna dhammata suna sanya dhamma wanda ita ce rufa allati hiya aqwal harakat wanda ita ce mafi karfin wasulla yasa ake ce mata rufa daukaka kaga tafi duk wanda yake daukaka ai yafi kowa ko to hiya aqwal harakat ita ce mafi karfin wasulla muna da wasulla guda nawa eh guda uku gare mu ko ko hudu na hudu an yi sabani gare shi ƙarmi ɗauri to akwai rufa'a akwai wasali sama akwai wasali ƙasa akwai zamma akwai fata akwai kasra to su malaman larabci suna sanya zamma ita ce rufa'a ita ce mafi ƙarfin wasulla lil ma'anan aqwa suna sanya ta ga ma'ana wadda take mafi ƙarfi yanda cikin harba ta fi su ƙarfi to ma'anar da take ciki ma kenan ma'anar ta fi kowace bana ƙarfi wal fatha kuma suna sanya fatha al khafifa fatahan da take mai sauki lil ma'ana al khafif ga ma'ana wadda take kuma mai sauki wal mutawassita suna sanya wanda yake matsakaici lil mutawassit ga mai matsakaiciyar ma'ana shi ma muna ganewa wa yaquluna azza ya azzu azza ya azu bi fathil aini suna cewa ya daukaka yana daukaka bi fathil aini ko kuma idza saluba idan abu yayi tauri yayi karbi yana da tauri tauri kamar taurin mi kamar taurin dutse kamar taurin karbe to abin da yake da irin wannan karfin sai su ce mai az yana da tauri kuna ganewa wa ardun azazun kuma suna cewa ƙasa mai tauri sai su kira ta da azaz suna nufin salba ƙasa ce mai tauri mai haƙo kuna ganewa ko wa yaquluna suna cewa azza ya izzu kaga can ya azzu ne ainun me ke gare ta fatha yanzu kuma me ke gare ta isra ke gare ta ya izzu bi kasriya da yi ma'ainin kasra idan tana'a idan mutum yana da buwaya ya zama gagarari ya gagara to in za su faɗin gagarar shi sai su ce ya izzu daga izza ne azza ya izzu ya gagara bai taɓuwa wal mumtani'u wanda bai taɓuwa ya gagara fawqa sulbi yana sama wanda yake mai tauri haka ne ko wa qad yakunu shay'u salban abu yana ya kasancewa yana da tauri yana da kwari wala yamtani'u ala kasirihi amma bai kiyawa akan wanda yazo ya karya shi kamar dutse in kana so ka abin nan ka faffasa shi ya kiya taurin ke gare shi amma bai iyawa bai iya hana kanshi dole a tattarwatsa shi ko da hannu ma in akwai makami sai a zanki bugun sha sai ya wace a dai ba abin da ake so a cikin shi to ballanta na haka zo da na'ura mai kwari summa ya ƙuluna sa'annan su ce azzahu ya uzzuhu kaga kuma mi kalma dai guda ɗaya ce fa wannan musallas ne kalma ce sulasiya ko kuma kalma ce wadda take da fuska guda uku azza duk fi'ilin guda ɗaya ne azza azza azza amma ma mudari'in shi yana canzawa ya azzu ya izzu ya uzzu amma duk harfan dai su ne to suna cewa azzahu ya izzuhu ya ci nasara akan shi yana cin nasara akan shi idan galabahu idan ya rinjaye shi idan ya ci galaba akan shi qala Allah ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ce fi ƙissarci Dawud alaihi salam a cikin ƙissa annabi Dawud aminci Allah ya ƙara tabbata a gare shi wa azzani fil khitab wa azzani ma'ana wa ghalabani ya rinjaye ni fil khitab a wurin magana wal ghalabatu ita kuma ghalaba aqwa ita ce mafi ƙarfi min al imtina'i daga kiyawa muna ganewa galaba cin nasara galaba shi ne ƙarshe dai ka karba abin da kake so ga mutum to ta fi karfi daga imtina mutum yana iya kiya ta ba shi ya gagara amma kuma a samu wani gagararren kuma ya gagare shi ko ba haka bane to shi da malam yace wal galaba galaba aqwa ta fi karfi min al imtina'i daga kiyawa iz malam yace domin kad yakunu shay'un mumtani'an fi nafsihi abu yana iya kasancewa mai gagara ne shi da kanshi mun gane ko mutahassinan min aduhi mai tsare kanshi ne daga abokin gabashi bai tabuwa wala yaghlibu ghayrahu amma kuma ba iya rinjaye wani shi yawa ya kare kanshi amma ba zai iya cin nasara kan wani ba abu yana iya zamantowa haka nan ko bal ghalibu aqwa saboda haka wanda ya ci galaba ya fi karfi min al mumtani daga wanda yake kare kanshi dan haka fa a'tahu sai suka bashi aqwal harakat suka ba dhamma ita ce mafi karfin me daga wannan hawa hawa din da muka zo ga fata ga kasra ga dhamma kawai sai muka ga kenan dhamma ke gaba daga kalma ta zo da mi in aka yi fataha to abinda ake nufi daban shine kwari tauri aka yi kasara abinda ake nufi shine mi shine kiyawa kariya in aka yi zamma kuma abinda ake nufi shine galaba to kuma kaga galaba ita ce babba to wanda ya galaba to yafi kowa karfi wasulbu malam yace shi kuma abinda yake mai tauri azaf ya fi launi min al-mumtani daga wanda yake mai kiyawa fa'aqahu adhaf al-harakati sai suka bashi mafi raunin wasilla wal mumtani wal mutawassit bayna al martabatayn mai kiyawa kuma wanda yake shiga tsakani tsakanin martabobi guda biyu fa'aqahu harakat al-wasat sai suka bashi wasali na tsakiya wa nadhiru hadha malan yace irin wannan magana qauluhum maganan larabawa da suke cewa ذبح ذبح بكسر أوله دائما مي farkon shi wasali abin nan kasra zabi zabih lil mahalli al madhbuhi ga wurin wanda ake yanka wurin da ake kada dabbobi a yanke su sai a ce mai zabihun da kasra kuna gane ku wa zabiha da kuma zabiha bi fatti awwali yayi ma wato farkon shi fataha shine mi zabaha li nafsil fi'l ga aiki da kanshi zabiha yayi mi kenan ya yanka aikin kenan aikin yanka wala raiba malam yace babu ko